شره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نستقبل في هذه الأيام الأيام العشر الأول من من شهر ذي الحجة وهي أيام مباركة خصها الله عز وجل بخصائص عظيمة وميزها بميزات متميزة يحسن بنا استقبالها بحسن الإقبال آملين من الله تعالى حسن القبول نقبل عليها بالأعمال الصالحة إذا هي أقبلت فإذا كانت العشر الأواخر من رمضان أفضل أيام السنة بليلها لوجود ليلة القدر فيها فإن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام السنة بنهارها لوجود يوم عرفة ويوم الأضحى فيها فما هي خصائصها المرغوبة وما هي الأعمال المطلوبة أولا من خصائصها لا أقسم, أقسم بها في القرآن الكريم تشريفا لها وتعظيما لشأنها قال سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من المفسرين المراد بالعشر في الآية الأشهر الأوائل من شهر ذي الحجة ثانيا أن الأعمال الصالحة فيها خير منه في غيرها فما تقرب إلى الله تعالى عبد بعبادة أفضل من التقرب إليه سبحانه في هذه الأيام الفاضلة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأشهر الأوائل من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ثالثا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الأيام وأفضل أيام الدنيا فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة الحديث أخرجه البزار وابن حبان وصحه الألباني رابعا ومما يدل على فضلها أنها الأيام التي تجتمع فيها أمهات الطاعات بل تجتمع فيها وتكتمل أركان الإسلام الخمسة قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في الفتح والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكانة اجتماع أمهات العبادة فيه والصيام والصدقة والحج والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره خامسا ومن خصائصها أن الله تعالى جعل فيها أفضل أيام السنة كلها على الإطلاق ففيها يوم التروية الذي يحرم الحجيج فيه بالحج ويمكثون فيه بمنى إلى سبيحة يوم عرفة وفيها يوم عرفة اليوم الذي أتم الله تعالى فيه النعمة وأكمل فيه الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة الحديث أخرجه, أخرجه الترمذي اليوم الذي يؤدي فيه الحجيج أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة اليوم الذي يطلع الله تعالى فيه على أهل سعيد عرفات ويباهي بهم ملائكته فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة فيقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا الحديث أخرجه أحمد اليوم الذي يعتق الله فيه من النار ففي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وقال صلى الله عليه وسلم في, في حديث آخر ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الحديث أخرجه مالك في الم... يوم النحر يوم الأضحى يوم الحج الأكبر إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر الحديث أخرجه أحمد عباد الله أما الأعمال المطلوبة في هذه الأيام فمنها أولا التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى تتحقق حتى تحقق لنا الأعمال الصالحة فيها المغفرة والرحمة لأن الإصرار على المعاصي يمنع القبول ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وخصوصا يوم عرفة لغير الحاج لما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رابعا الاكثار من ذكر الله تعالى تحميدا وتهليلا وتكبيرا لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقد, فس وقد فسرت بأنها أيام العشر وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في هذه العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم الحديث أخرجه البخاري خامسا تشرع في اليوم العاشر منها الأضحية لمن استطاع إليه سبيلا وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فضى الله ولده بذبه عظيم سادسا المحافظة على الصلوات الخمسة في أوقاتها والاكثار من نوافل الصلوات والحرص على الأرحام وغيرها من أبواب الخير ونختم خطبتنا إن شاء الله تعالى بتنبيه مهم ففي صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى a cikin wannan sati za mu tattauna ne a wannan khutuba tamu akan abin da ya shafi goman farko na watan zulhijja kamar yadda yan uwa suka sani cewa wannan goma na farko na watan zulhijja suna dab da riskanmu yau 28 ko 27 dududu kwana biyu ake jira ko kwana uku lalle yan uwa na masu albarka muna fuskantar wasu kwanaki daga cikin kwanaki mafiya tsada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗannan goma na kwanakin farkon watan zulhijja Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa da rahamarsa da yassarewarsa haka yake sako mana mawasim na ibada lokuta-lokuta da za mu nemi kusanci da shi kuma ya ba mu lada fiye da yadda yake ba mu a sauran lokuta kwanan nan babu daɗewa muka fita daga azumin ramadana allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana bayan bayan ƙaramar sallah aka zo aka yi sitta shawwal azumi a ibada bayan ibada wata bayan wata yanzu kuma gashi za mu riski waɗannan kwanaki masu matuƙar tsada masu matuƙar albarka dan uwana masu albarka waɗannan kwanaki ne masu albarka da Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su da wasu keɓance-keɓance masu girma ya kuma bambance su da bambance-bambance masu yawa a kan sauran kwanakin da ba su ba wanda lallai ya kyautata ga kowanne ɗaya daga cikinmu ya yi kimtsi ya yi shiri don tunkara su don tarar da su domin ya shuka kyakkyawan irin da zai girba a gobe kiyama insha Allahu ta'ala yadda ka san kana kimtsi kai shiri lokacin da aka ce ramadana ya tunkaro ka wallahi dan uwa haka ya kamata kai shiri kai kimtsi lokacin da aka ce waɗannan kwanaki guda goma sun tunkaro mu domin buri na haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yana mai karɓar ayyukan da muka gabatar a cikinsu muna fatan tunkarar waɗannan kwanaki da kyawawan ayyuka lokacin da suka tunkaro mu yadda muka san cewa kwanaki goman ƙarshe na watan ramadana dararansu sun fifici sun fi falala sama da duk wani dare da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin dararen shekara in aka yi bayani a kan dare kenan to haka waɗannan kwanaki yini ba dare ba na goman da za su shigo na watan zulhijja daga ɗaya zuwa goma su kuma sun fi duk wani yini da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin kwanakin shekara idan bayanin dare kake yi to bawwa ramadana saboda akwai lailatul qadar a cikinsa amma idan bayani kake na yini daga bullowar rana zuwa faduwarta to lallai ka bar waɗannan kwanaki guda goma don a ciki ake samun ranar arfa a ciki ake samun ranar sallah a ciki ake samun ranar tarwiya duk waɗannan kwanaki masu tsada mafiya falalar kwanakin duniya duk a ciki suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye mana su don mu ribace su mu kuma amfane su ‘yan uwana masu albarka waɗanne keɓance-keɓance waɗannan kwanaki goma suke da su sannan waɗanne ayyuka ne ya kamata a matsayinmu na musulmi mu mai da hankali a kansu don ribace su ga wasu daga daga cikin abin da waɗannan kwanaki guda goma suka keɓanta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki guda goma a cikin alƙur'ani mai girma don nuna girmansu don nuna kambamawa game da sha'aninsu lallai duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya rantse da shi yana nuna maka girman abin don al'azimu la ya kusimu illa bil azim mai girma baya rantsewa sai da abin da yake mai girma subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal fajri wa layalin ashir Allah ya ce ina rantsuwa da lokacin alfajir sai Allah ya ce ina kuma rantsuwa da darare guda goma mal abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa da waninsa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da waɗannan layalin ashar inda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul fajri ya ce su ne waɗannan kwanaki goman farko na watan zulhijja abu na biyu lallai ayyuka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sun fi alkhairi sama da dukkanin aiki na alkhairi da za ka yi a cikin kwanakin da ba su ba duk wani aiki da ka sani za ka yi na kusanci neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba a waɗannan kwanaki goma farkon watan zulhijja ba ne to aikin da za ka yi a waɗancan kwanaki wanda ba su ba bai kai su falala ba su kuma aikin da za ka yi a cikinsu ya fi kowanne aiki da za ka yi ko da a cikin watan ramadana ne sallar da za ka yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu zuwa sun fi sallar da kake yi yanzu sun fi sallar da kake yi hatta a cikin kwanakin ramadana a ranarsu sallar da za ka yi haka ibadar da za ka yi ta azumi haka ibadar da za ka yi ta sadaka haka ibadar da za ka yi ta sada zumunci duk abin da ka sani na ibada idan ka yi shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma da muke tunkara Allah ya fi son su kuma ladan da za ka samu ya fi ladan da za ka yi su a wasu kwanakin da ba su ba gaba ɗaya kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen allah maɗaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki yana nufin kwanaki goman farko na watan zulhijja sahabbai abin ya ba su mamaki suka yi tambaya suka ce ya rasulallah hatta jihadi don ɗaukaka kalmar ubangiji kwanakin da mutum ya je jihadi kalmar Allah don taimakon addinin musulunci su ma ba su kai falalar aiki a waɗannan kwanaki goma ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce walal jihadu fi sabilillah yace ko da jihadi dan ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki saboda girmansa da matsayinsa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki jihadi ko shi annabi ce bai kai soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba a waɗannan sama da aiki a waɗannan kwanaki mai albarka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata togaciya yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da ya fita da kansa ya fita da dukiyarsa shi ya fita ya kuma fita da dukiyarsa ya je aka kashe shi kuma dukiyar tasa bata dawo ba da shi da dukiyar tasa bata dawo bata dawo dawo ba gaba daya annabi ya ce to shine zai daidai da wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu albarka yan uwa ba fa ya fi shi ba zai daidai da shi Allah ya samu dace abu na uku yan uwana masu albarka waɗannan kwanaki guda goma masu tunkarowa annabi sallallahu alaihi da mafiya girman kwanaki mafiya falalar kwanakin duniya gaba ɗaya duk wasu kwanaki da suke shuɗewa na shekara gaba ɗaya da duniya take da su babu wasu kwanaki mafiya falala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da waɗannan kwanaki guda goma da muke tunkararsu kamar yadda hadisi ya tabbata daga jabir abdullahi al-ansari Allah ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce afdalu ayyami duniya mafiya falalar kwanakin duniya gaba ɗaya ya ce ayyamul ashir su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja su ne mafiya tsadar kwanakin duniya gaba ɗaya wannan hadisi imam al-bazzar ibn hibban suka fitar da shi mala albani ya inganta shi allah maɗaukakin sarki musu rahama gaba ɗaya abu na hudu daga cikin keɓance-keɓancen waɗannan kwanaki masu albarka shine su ne kwanaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro ummuhatul ibadat a cikinsu ma'ana duk waɗannan shika-shikan musuluncin guda biyar babu yadda za a yi su tattara a wani lokaci in ba waɗannan kwanaki guda goma ba za ka samu a sauran lokuta za ka iya yin wasu amma wasu dai kai haƙuri da su don ka'ida babu wasu kwanaki da ake yin aikin haji sai waɗannan kwanaki guda goma duk wasu kwanaki a cikin sauran kwanakin duniya da kai aikin haji aikin hajjin ka bai karɓu ba aikin hajjin ka bai yi ba ba aikin hajji kai ba sai ka yi shi a waɗannan kwanaki guda goma su ko sauran ibadun sauran shika-shikan musuluncin za ka iya gabatar da su a waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki za ka yi sallah a waɗannan kwanaki guda goma ko ta farilla ko ta nafila za ka yi azumi a cikin waɗannan kwanaki guda goma ko azumin arfa ko sauran azumin nafila kamar yadda za mu zo mu yi bayani za ka ba da zakakka ta wajibi a cikin waɗannan kwanaki guda goma in ka so idan ta faɗo a wannan lokaci za ka yi ta a wannan lokaci sannan daɗin daɗa kuma za ka je ka gabatar da aikin hajji a waɗannan kwanaki guda goma waɗannan kwanaki suka tattara wannan albarka an ba waɗannan kwanaki ba babu su gaba ɗaya lalle waɗannan kwanaki albarka su ta isa abu na biyar daga cikin keɓance-keɓancen waɗannan kwanaki goma su albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sayar kwanakin shekara gaba ɗaya alal itlaqi saki ba kaidi babu kwanakin da suke sama da su saboda abubuwan da ake gabatarwa a cikinsu na neman kusanci da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana masu albarka a cikin waɗannan kwanaki guda goma ne ake samun yawon tarwiya ranar da alhazai suke fara fitamina ranar da ake fara ake ƙudurar a niyyar aikin hajji ranar takwas ga wata kenan a ranar ne kowanne alhaji wanda ya riga ya cire ihraminsa bayan ya gabatar da umara zai yi wanka ya mai da ihraminsa ya yi niyya wanda yake cikin ihraminsa wanda yake kirani ko wanda yake ifradi shi kuma zai ɗora sabuwar niyya domin ci gaba da aikin hajji a fara labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika la labbaika sannan a tafi mina a je a zauna ana ta zikiri da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala za a zauna a wajen har zuwa asibar rana arfa kuma daga nan za a nufi arfa a wannan a waɗannan kwanaki guda goma ake samun wannan rana sai rana ta biyu ranar da take bin wannan ranar ita ce ranar tara ga wata ita ce ranar arfa ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya cika mana wannan addini da muke takama da shi ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala ni'ima a gare mu ni'imar addinin musuluncin da ba mu da wata ni'ima sama da ita a wannan rana ce kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari hadisin umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda wani yahudi yake cewa wallahi ya amiral mu'minina kuna da wata rana a cikin addinin ku inda mu ne yahudawa Allah ya ba mu wannan ranar sai mun mai da wannan ranar ranar biki kuma gagarin bikin da zama rinka tunawa da ita sai na umar ya ce wace rana ce ya ce ita ce ranar arfa ranar da allah maɗaukakin sarki ya saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati sai sai na umar ke cewa wallahi na san wace rana ce kuma a ina annabi yake aka saukar masa da wannan aya yace ranar juma'a ne yana tsaye a filin arfa allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da wannan ayar a wannan rana ce mai albarka yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa yawmu a khairu yawmin mafi alkhairun wani yini tala'at fihi shams da rana ta fito a cikinsa yawmu arfa ita ce ranar arfa duk wani yini da ka sani a duniya dan uwana mai albarka da rana ta bullo a cikinsa wallahi babu wani yini da yake sama da yinin ranar arfa yini ne mai matuƙar albarka shi shi kaɗai ne irinsa a duniya a duk shekara duk shekara sau ɗaya Allah maɗaukakin sarki yake maimaita ta a wajen Allah maɗaukakin sarki yan uwana kamar yadda zamu zo mu ji wannan hadisi imam imam Tirmidhi ya fitar da shi ita ce ranar da dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da ziyartar ɗakinsa mai alfarma suke sauke ɗaya daga cikin mafi girman rukunin aikin hajji shine alwuqufu bi arafa wannan tsayo arfa da ake cewa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce alhajju arafa aikin hajjin ma gaba ɗaya ka cokaninsa gaba ɗaya kai ka ce arfa ne gaba ɗaya annabi ya ce hajji aikin hajji shine arfa shi sa duk wanda bai samu tsayo arfa ba to ba shi da aikin hajji sai dai kuma ya fatan Allah maɗaukakin sarki ya maimaita masa ya ba shi iko shekara mai zuwa ya dawo ya maimaita amma ba shi da aikin hajji a wannan rana ake ake yin wannan aikin wannan rukuni mai girma yan uwana masu albarka wannan rana ta arfa ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala yake tsinkayo yake tsinkaya wa bayinsa da suke filin arfa yake kallon su Allah madaukakin sarki da kansa yayi alfahari da su wa mala'ikunsa Allah madaukakin sarki yana alfahari da mutanen arfa ga mala'ikunsa kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yarda yace annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yubahi mala'ikatahu bi ahli arfa yana yi wa mala'ikunsa alfahari da mutanen da suke tsaye a filin arfa zai ce da mala'ikunsa unzuru ibadi ku kalli bayina ya ku mala'iku a tauni shu'ufan ghubra sun zo min a cikin ƙura kansu ya yi buɗu-buɗu domin neman kusanci da ni domin bauta min domin sauke umarnin da na ɗora musu Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana yi mala'iku alfahari da mutanen arfa kai ka san ba karamar rana ba ce wannan hadisi imamu ahmad ɗan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa yan uwa wannan rana ta arfa ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki yake ruwa yake ambaliyar 'yan tabayi daga wuta zuwa aljanna babu wata rana da Allah yake ‘yanta bayi daga wuta zuwa aljanna kamar wannan rana ta arfa duk a cikin waɗannan kwanaki goma suke kuma na ya shafi da mu da muke gida da wanda suke can suke gabatar da aikin hajji duk za mu iya samun wannan gafara Allah maɗaukakin sarki ya samu na daga ciki hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim daga uwar mu uwar mu na Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin أكثر min ayyu babu wata rana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake yawaita ‘yanta bayi daga wuta a cikinta babu in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ranar arfa babu ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da imam malik ya fitar da shi a cikin muwattarsa ya ce maru iya shaitanu yauman ba a taɓa ganin shaidan a wani yini ba huwa asgaru da yake a ƙasƙance wala a daharu an timurmuza hancinsa an ci nasara a kansa wala a haɗaru an wulaƙance wala a kuma shaidan yana cikin damuwa da fushi Allah ya ƙara wa shaidan damuwa da fushi duk lokacin da shaidan yake damuwa da fushi kai mumini kuma kana cikin alkhairi kenan to ranar arfa babu ranar da aka taɓa ganin shaidan a cikin bala'i ya rena kansa kamar ranar arfa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba wani abu yasa ba saboda yadda Allah maɗaukakin sarki yake mamakon rahama da gafara a wadannan ta arfa ya je ya ƙulla ya ƙulla ya ƙulla Allah maɗaukakin sarki zai kalli mutanen arfa ya ce da mala'ikunsa ishadu anni qad gafartu lahu ku shaida din na gafarta musu duka shi sa shekul islam bai taimiyya Allah maɗaukakin sarki masa rahama yake cewa abinda malamai suke cewa idan mutum ya gabatar da wani aiki Allah yana gafarta masa zunubansa in tajtani buka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir an ankum sayi'atikum wasu malamai suka ce ana nufin ƙananan ƙananan zunubai shekul islam yake cewa akwai fa aikin da idan ka yi shi ba ƙaramin zunuban ba hatta babban duka yake tafiya da shi ya ambaliya da shi duka duk mutumin da ya je aikin hajji ya gabatar da ibadan aikin hajji ba aikin alkhairi ba ne aikin alkhairi ne to da ƙaramin zunubin da babban zunubin duka Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa man hajja walam yarfuf walam yafsuq kharaja ka yaumi waladatu ummuhu mutumin da ya je aikin hajji dawa yake yan uwa kamar yanzu uwarta ta haife shi daga cikinta to haka Allah maɗaukakin sarki yake mamakon rahama Allah ya samu daga cikin wana masu albarka waɗannan kwanaki guda goma a cikinsu ne ake samun ranar goma ga wata ita ce yawmun nahari yawmul abha yawmul hajjil akbar ranar babban aikin hajji ita ce da annabi ita ce ranar da annabi tsira zama al-ayyami inda Allah hakika mafi girman rana ko yini a wajen Allah madaukakin sarki sai ce yawmun nahari ita ce ranar da ake soke dabbobi ko ranar da ake yanka dabbobi sai ce summa yawmul qarr sannan ranar da ake ce mata yawmul qarri ranar da alazai suke fara tabbata a mina ranar 11 ga wata kenan goma sai 11 ranar da ake fara zaman mina sannan sai ita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan rana ta goma ga wata yan uwana masu albarka mu da muke gida babu wata ibada da Allah maɗaukakin sarki yake so kamar zubar da jini wanda insha Allah ta'ala na san za a gabatar da huduba akan abin da ya shafi layya da abin da yake da alaka da ita Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yan uwana masu albarka a gurguje me ya kamata a matsayinka na musulmi ka da hankali dan ribatar waɗannan kwanaki masu albarka na farko tabbatar da ingantaccen tuba a cikin zuciyarka at-taubatun nasuha ingantaccen tuba ba tuba muzuru ba ka koma ga Allah maɗaukakin sarki wal iqla'u anil ma'asi da ciruwa daga zinubai daga dukkanin abin da ka san kaucewa Allah subhanahu wata'ala ne dan mutum ya samu tabbacin aikata ayyuka na gari ya samu gafara da jin kan da ake samu a waɗannan kwanaki masu albarka domin dogewa akan zinubai yan uwana masu albarka suna hana karɓar aikin mutum na gari kuma ƙa'ida ka kalla duk lokacin da ka fuskanci ayyukan sabo da wahala kaga kuma ayyukan alkhairi sun samu shiga a lokacin lokacin kuma da ka ɗauke kafa daga ayyukan sabo ka dawo ayyuka na gari to sai kaga ayyuka na gari ne kuma suka rinjaye abubuwa ƙa'ida kenan in ayyukan saɓanka suka yawa to sai kaga baka sha'awar ayyukan alkhairi in kuma ayyukan alkhairin ka suka yawa sai kaga kana kyamar ayyukan sabo to yi kokari wannan dama ce Allah ya baka tuba ga Allah madaukakin sarki ya istighfari koma gare shi yi ayyukan alkhairi domin ka dace da abin da ake dacewa a waɗannan kwanaki goma masu albarka abu na biyu azumta waɗannan kwanaki masu albarka ko kuma wasu ɓangare daga cikinsu kamar yadda muka sha maimaita waɗannan kwanaki guda tara ban da ranar sallah tun da ranar sallah ba a yin azumi ranar sallah annabi ya hana mu sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan kwanaki guda tara idan ka so za ka iya azumtar su me dalili saboda suna cikin ƙunshin ayyuka na gari da annabi ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu a habu fihinna ilallah babu wasu kwanaki da kwa ayyukan alkhairi suka fi soyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin su shin azumi na cikin aiki nagari ko baya ciki amsa shi ne yana daga cikin mafiya daraja ma na aiki nagari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya azumin rana ɗaya dan Allah Allah zai nesan ta fuskarsa daga wuta saba'ina kharifan tsawon tafiyar shekara saba'in azumin rana ɗaya kawai to ya idan kai biyu ya idan kai uku ya idan kai hudu ya idan kai fiye da haka yi kokari ka ribaci waɗannan kwanaki wallahi baka sani ba za su maimaita a gare ka ko kuma Allah madaukakin sarki zai dauke ka zuwa gare shi baka san wannan ba ni ma ban sani ba idan duk baka samu dama ba yi kokari kai azumin arfa dan uwana mai albarka duk yadda za a kai azumin arfa ba dole bane amma ba karamar gara basa bace ka bari ta wuce ka misalin mutumin da yake ɗan kasuwa aka tabbatar wasu kaya za su zo mai araha wanda zai samu alkhairi gagarumi a cikinsu zai sakaci da wannan alkhairin ta ɗan kasuwa ya san ba zai sakaci ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce azumin ranar arfa ina tsammani allah maɗaukakin sarki zai gafarta zunubin shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa idan mutum ya yi shi allah ya gafarta mana abu na hudu uwana masu albarka yawan ambatan Allah aliksaru min zikirillah waɗannan kwanaki ne na ambatan Allah shi ta Allah maɗaukakin sarki ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin su ambata Allah maɗaukakin sarki a waɗannan sanannun kwanaki malaman tafsiri mafi yawa suka ce sanannun kwanaki sune waɗannan kwanaki guda goma Allah ya ce ambata Allah ai kai wato ƴan uwana masu albarka ana fara ambatan Allah a waɗannan kwanaki ne da zarar an ga watan zulhijja ambatan allah kala biyu ne akwai mutlak akwai muqayyad mutlak ne shine da zarar da zarar an ce maka an ga wata to fara ambatan Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kai ta maimaitawa kuma wannan zikiri da ake yin sa sha'ira ce min sha'irillah daga murya ake karin kayinsa kai ta yinsa kana zaune kana tafe kana aiki ne kana kan abin hawa ne ka duk abin da kake yi ta maimaita wannan zikirin da sauran zikirin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta maimaitawa babu abin da yake mai falala a waɗannan kwanaki kamar yawan tabbatan Allah madaukakin sarki kai tai kai tai sannan idan an yi sallah kuma to daga ranar da aka yi sallah sallah a zahar ɗin kuma akwai keɓantattun zikiri da za a rinƙa bayan sallah har sai ranar sha uku ga wata daga sallar la'asar sai a daina al'ayyamul ma'adudat sun ƙare kenan kwanakin da ake zaman mina to da zarar sun ƙare shi kenan sai a dakata abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda da sahabi abu huraira sun kasance kasuwa suke shiga ‘yan uwana masu albarka kasuwa don su je su rinka yin zikiri suna ambatan Allah irin wannan zikiri da ƙarfi sai mutanen da suka gafala suna ta kasuwanci sai su ji zikirin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sai su ɗauka su ma su ci gaba dai shi ne kawai abin da kai su kasuwar su bi wannan rumfa ta kasuwa ko su bi wannan layi Allahu akbar Allahu akbar su gaba Allahu akbar Allahu akbar su gaba me manufarsu shine mutanen da suka shagala su ji zikiri su ma su rinka yi yan uwa yana ɗaya daga cikin sunnoni da aka ƙaurace cewa ina yawan maimaita wannan marin kayi in ka zauna kayi ka shiga mota haya ne kayi ka je kanti sayayya ne kayi akwai wani bawan Allah irin ka mantawa yayi ka tunatar da shi wallahi zaka samu ladansa barin ka farfado da irin waɗannan abu me yasa muke jin kunya ne wani fa kunya yake ji rinka cewa Allahu akbar a cikin mutane ana kallon sa amma wani zai daga murya yana wakar drama ko yana wakar indiya babu ruwansa kai da kake ambatan Allah shi ya nuna maka cewa wannan abin kunya ne Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka abu na biyar shine an shar'anta daga cikin abubuwan da ya kamata an shar'anta yin layya a wannan kwana a wannan kwana na goma ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko layya ana so ga duk wanda yake da hali yayi ana so ga duk wanda yake da dama yayi wasu malama ma suka ce wajibi ne amma maganar sunna mai karfi ta ita ce tafi karfi akwai lada mai tarin yawa galayya kamar yadda insha Allah ta'ala na sun za a tattauna akan wannan matsalar ba sai na faɗaɗa bayani akan ta ba abu na ƙarshe shine lallai waɗannan kwanaki ‘yan uwa mu kula da salloli biyar akan lokacinsu kuma a cikin jam'i mu kula da sallolin na filfilu mu kula mu kwaɗaitu wajen sadaka da kyauta da ba waɗanda ba su da shi da fitar da wanda yake cikin bala'i daga bala'in da yake ciki wanda yake cikin kunci daga kuncin da yake ciki sadar da zumunci da dukkanin wasu ayyuka da aka ce alkhairi ne da a ce ga Allah madaukakin sarki dan uwa ba a sakaci da su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka zan rufe mana da wani tambihi mai muhimmanci shine dukkanin wanda yake da niyya yake da ikon yin layya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin imam muslim wanda uwar mu uwar mumine ummu salama Allah ya kara mata da ta fitar tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu zibhun yadhbahuhu wanda duk yanda yake da wani abin yanka wanda zai yanka fa idza ahalla hilalu dhil hijja idan jaririn wata na watan dhul hijja ya kama to fala ya'khudanna min sha'rihi wala min afarihi shay'an hatta yudhi kada ya cire gashin kansa kada ya cire farcensa wani abu har sai ya yanka dabban layansa wannan umarni ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi kokari ka kiyaye ka kauda kanka ka kauda kunnanka daga dukkanin masu sukar wannan hadisi ga dukkanin masu kawo tasgaro akan wannan hadisi hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyale su za su je su game da Allah madaukakin sarki da laifin sukan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka kada kada mu manta ranar arfa addu'ar da aka so aka fi so a yawaita maimaitawa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir musamman mu da muke zaune a gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce mafificiyar addu'a gaba daya mafiya alkhairin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ranar arfa sai annabi ya ce mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo kafina shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir samu waje yi ta maimaita wannan kaci riba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah ba mu iko akwai dan uwa Alhaji Bala Larabawa Allah madaukakin sarki yayi wa matar yayin rasuwa mana addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya jikanta Allah ya gafarta mata akwai dan uwa Malam Hatim shi ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa wancan sati da ya gabata shi ma mana addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah subhanahu wata'ala ya haska kabarin su gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah الله أكبر